ta sakin layi na ɗaya ko na biyu na uku al'usuliyu ne ya ƙulu eh wato بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا قيق وتر رجب وتنبقوا كينا هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da sha uku ga watan biyu a gregorian kalanda 2021 wannan shine kasar ɗinmu na goma sha biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh abi abdullah muhammad ibnu sa'id ibnu raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan muna magana dangane da fassara da kuma ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah wanda mun kawo abubuwa guda hudu da kalmar take tabbatarwa da abubuwa guda hudu da kalmar take korewa kamar yadda muhammadu dan abdulwahab sahibu tauhidi wal aqida ya ainihin wato kawo mana muka ce wannan kalma tana kore wato ilahiyya allantaka ga wani Allah tana tabbatar da ita kuma ga Allah sannan wannan kalma tana ainihin wato kore dawagit wato dagutu sannan wannan kalma tana kore al'andad kishiyoyi ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan kalma tana kore al'arbabu rabbanoni da yawa tana tabbatar da rabbantaka ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan muka ce tana tabbatar da alƙasdu nufin da kake cewa kana kaɗaita Allah da bauta kana kore bauta ga waninsa abu na biyu at-ta'zim wal mahabba tana tabbatar da girmama Allah da kuma san Allah shi ke sa ake bauta mishi abu na uku tana tabbatar da alkhawfu warraja'u shine na hudu wanda wannan sune abubuwan da wannan kalma take tabbatarwa Allah ya shirye da mu za mu tahi yau inda malam yake cewa al-usuliyuna yaquluna an gane ko al-usuliyun malaman usulu suna faɗa in aka ce al-usuliyun ana nufin waɗanda suke ɗauko shari'a daga tushenta wato wanda suke ɗauko ta daga abin da ƙur'ani ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato faɗa malaman usulul fiƙihi ko kuma usulul aƙida ko dai wani a makamancin haka al'usul jam'i ne na al'aslu wato wani jam'i ne na tushe ko na ginshikin farar abu daga ina aka samo shi to su malaman aikinsu waɗannan malaman shine bincikar asalin sallah asalin azumi asalin ibada asalin tauhidi aƙida da dai shauran abubuwa makamanta waɗannan to su abin da suke cewa mantuquha abin da kalmar ke furtawa ko take faɗa ko take ɗauke da shi nafil uluhiyya an ghairihi jalla wa'ala tana kore allantaka ga waninsa mai girma da ɗaukaka ma'ana ga wanin Allah kenan wa mafhumuha to kuma abin da wannan ke fa'idantarwa ake fahimta dangane da kalmar isbatu halahu wahadahu jalla wa'ala wato tabbatar da ita wannan allantakar gare shi shi Allah ɗin mai girma da kuma ɗaukaka wato tana kore allantakar ga wani tana kuma tabbatarwa gare shi wal bayaniyuna su kuma albayaniyuna waɗanda su addininsu a cikin bayani da iya zance da iya zaurance da karin magana da tunani da hankali a nan suke ainihin wato ɗakkota to su abin da suke cewa albayaniyuna ya akisuna su suna akasta wannan magana su al'usuliyun suna cewa wannan kalma tana kore allantaka ga Allah domin cewa ta la ilaha tana kore allantaka ga wani Allah kenan ko sannan tana tabbatar da allantaka ga Allah domin cewa ta illallahu to su albayaniyuna su kuma suka ce mantuquha ithbatul ilahiyyati lillah farko tukunna a fara tabbatar da allantakar tukunna wahadahu ga Allah shi kadai wa mafhumuha nafyul ilahiyyati an ghairihi to kuma wannan sai yake nuna kore allantaka din ga wani Allah subhanahu wata'ala kun gane magana wato duk kusan maganar su guda ɗaya ne sai dai waɗancan sun fara da korewa sannan suka gabatar da tabbatarwa waɗannan kuma sun fara da tabbatarwa sannan suka gabatar da korewa yanzu abinda nake son tambaye ku a nan da mutumin da yake cewa babu Allah babu Allah babu Allah da wanda yake cewa akwai Allah akwai Allah akwai Allah waye ne wanda yake kan daidai cikin furucinsa wanda ya ce akwai Allah ko? To, amma kun manta da cewa cewarsa akwai Allah kaɗai bai fa'idantar da Allah ƙwaya ɗaya kawai yake nufi ba? Kun gane maganar da nake nufi? Ai, mun faɗa muku kan cewa ita kalmar cikatta baya cika sai an kore sannan a menene a tabbatar. idan ka tabbatar kadai baka kore ba to kamar kana nuna allolin ba guda ɗaya bane ba ina fata kun fahimci magana to anan kawai abu fa'idar da zaka fita da ita shine su al'usuliyun cewa suka yi a fara kore allantaka gaba ɗaya a rusa kowa sannan daga an rusa kowa sai a tabbatar da ita ga Allah kwaya ɗaya su abin da suka ce kenan suka ce wannan shi ne tsantsar ma'anar la ilaha illallah su kuma albayaniyun he suka ce a'a a fara tabbatarwa tukunna idan aka ce akwai Allah sai a ce amma fa kwaya ɗaya ake magana ba duka sauran allolin ba ba ana ba hadda akwai sauran allolin ba ina fata kun gane to wannan shine bambancin ma'anarsu ala ayi halin kowannensu akan daidai yake matukar dai abin da yake nufi da ma'anar babu Allah ana nufin babu ba, kowa ne Allah ba sai ƙwaya ɗaya shi ne wahadahu la sharika lahu in dai wannan ne ma'anar to duk yanda ka juya kalmar ta baka wannan ma'anar to haka ake nufi amma idan ta ba da akasin wannan abin da ake nufi na cewa a kore allantaka ga sauran alloli a tabbatar da ita ga Allah shi kadai in dai fassarar la ilaha illallah za ta baka ma'ana akasin wannan to duk irin wannan fassara din ba za ta zama to karɓaɓɓiya a gurin ahlus sunna da kuma malaman tauhidi ba jama'a kun gane Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa a ithbatul uluhiyyati lillah su albayaniyun sun ce abinda kalmar take furtawa shine tabbatar da allantaka ga Allah shi kadai wa mafhumuha kuma abinda take fahimtarwa na filu ilahiyyati an ghairihi jalla wa ala qala shaykh محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الله يمس رحمه yake cewa wal haqqul ladhi la shakka fihi shak abin da yake na gaskiya wanda babu shakka a cikin sa annan nafiya wal ithbata kilahuma mantuqun sarihun cewa korewar da kalmar ta yi da kuma tabbatarwar da ta yi dukkansu abu ne wanda yake abin furtawa kuma a fili fal na hafazuhu don haka kowa ya kokari ya kiyaye wannan in ji malam shanketi Allah ya masa rahama ya ce maganar gaskiya wacce babu shakka ba kokwanto ba kwan gaba kwan baya a cikinta shine da korewar da tabbatarwar duka saƙon wannan kalmar ne don haka kowa ya kokari ya kula da korewar da ta yi mai ta kore tabbatarwar da ta yi kuma mai ta tabbatar sarihun abu ne a fili wanda kuma abin furuci ne a cikin kalmar fal a menene falafzatu la don haka kalmar nan tala sarihatun fin nafi ta fito karara ta kore wa lafzatu illa kalmar kuma illa sarihatun fil ithbati ita kuma karara ta fito ta tabbatar ne inda duk aka ce la to ana nufin babu inda duk aka ce illa to ana nufin ba duka ne babu ba akwai abin da akwai shi jama'a kun fahimci maganar in aka ce la aka yi shiru to kawai an kora komai kawai an rusa komai amma daga an ce illa to ana nufin an rusa wasu ne an tabbatar da wani jama'a kun gane magana yawwa shi yasa la ɗin nan ba tana zuwa ne nafiyatul lil jinsi kadai ba tana zuwa da ma'anoni da yawa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair la yu'minu ahadukum idan an tsaya a nan to an rusa imanin kowa jama'a haka ne ko ba haka ba shi yasa malamai da suka zo fassara wannan kalmar da Hausa ba su ce ba imani ga ɗayanku ba sai suka ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku baya cika amma fa kalmar la aka yi amfani da ita wanda ita kuma kalmar la korewa take yi da ba kun fahimci magana amma da ke a nan laɗin ba ta zo da ma'anar kore imanin gaba ɗaya ba na fata kun fahimta hisa he suka ce imanin ɗayanku baya cika amma inda za a ɗauki haƙiƙanin ma'anar la a yi amfani da ita wajen la yu'minu ahadukum abin da za a fassara shi ne ɗayan ku ba shi da imani to inda za a yi shiru a haka an rusa masa imani ko ba a rusa mishi ba an rusa imanin an gane maganar da kyau ko to amma ma'anarta ta haƙiƙa a wannan sentence a wannan tsarin zubin kalma ana nufin imanin ba zai cika ba sai ya sa aka kawo hatta hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair har sai ya sowa a dan uwan shi irin kalar abin da yake so wa kansa na alheri shi yasa da manzon Allah ya zo yace la i'tikafa illa fi thalathati masajid babu i'tikafi sai a masallatai guda nawa guda uku masallacin ƙudus ko kuma da farko dai masallacin ka'aba masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma masallacin ƙudus to yanzu wannan la'i'itikafa ɗin babu i'itikafi me take nufi wannan ladin shin ta kore i'itikafi ne bil kulliya ko kuma ta kore ba'adu ajrihi wani bangare na ladansa idan ka ce babu itikafi babu gaba ɗaya ta kore ne sai a waɗannan masallatan guda uku to don me yasa muke yi a masallacin miyatti ko ba haka ba ne don me yasa ake yi a masallacin fmc don me yasa ake yi a masallacin sarki don me yasa ake a kaza ashe wannan laɗin ba kore itikafi ta yi gaba ɗaya ba amma ta kore mafi girman lada ne na fata kun fahimci magana la itikafa babu cikakken itikafi mai cikakken lada illa fi salasati masajid sai idan a masallatai guda uku nan aka yi shi nan ne za a samu cikakken ladan menene itikafi jama'a kun fahimci magana amma in ba a ɗaya daga cikin masallatai uku nan aka yi ba to sai dai abin a samu abin da ya sawwaka to wannan irin fassarar ne wasu suka yi wa wannan hadisin ya sa suka kore itikafi a duk wani masallacin duniya in ba masallacin ka'aba da na manzan Allah da kuma masallacin kudus ba jama'a kun fahimci maganar da ke ku eh saboda haka wannan shine don haka irin wannan ladin idan ta zo aka lura da a wanne irin jirin magana ta zo a wanne irin tsari ta zo a wanne irin zubi ta zo kafin a fata fassarar korewa gaba ɗaya da kuma a bata fassarar kore wani ɓangare a bar wani ɓangare an gane magana da kyau ko allah ya shirya da mu akwai laɗin da idan ta zo ita kuma tana korewa ne gaba ɗaya yanzu da manzo allah yake cewa la nikaha إلا بولي وصداق وشاهدي عدلين باب أوري سيد ولي da sadaki da kuma menene shaidu yanzu duk auren da aka ɗaura shi ga wali ga shaidu amma ba sadaki ya ɗauru kaga kenan wannan laɗin tana korewa ne bilkulliya jama'a haka ne ko ba haka ba tana kore rashin ingantuwar auren gaba ɗayansa domin in ba haka ba in za a ɗauke ta irin wannan la yuminu ahadukum ko la itikafa illa fi salasati masajid to kenan ya nuna kenan inda za a samu sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗan nan da annabi ya ambata ba a samu shauran biyun ba to da auren zai iya tabbatuwa za a iya ɗaura aure da wali da sadaki ba shaidu kuma a ce auren yayi ko kuma za a ɗaura aure da shaidu da sadaki ba wali kuma a ce auren ya yi ko ko kuma a ɗaura da wali da shaidu ba sadaki kuma a ce ya yi to a bisa ka'idar wannan laɗin a wannan fassarar ita kuma tana kora auren ne idan an rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku amma la yu'minu ahadukum ba tana kore imani bane gaba ɗaya tana raunana shi ne la itikafa ba tana kore itikafi ne a kowanne masallaci ba amma tana raunana ladan ne tana nuna ladan ba da yawa sai an yi shi a cikin waɗannan masallatan guda uku a zunna an kun fahimtar jiddan jiddan ko Allah ya shirye da mu don haka dai a nan abinda wannan kalma take cewa la ilaha illallah la ilaha nan ba korewa ta yi gaba ɗaya ba domin in ka ce ta kore gaba ɗaya to har Allah ma ta kore shi ko ba haka ba ne amma ta kora wasu ne sai ta tabbatar da wani waɗanda ta kore su ne wanda ba su cancanci bauta ba annabi isa wanda aka ce a bauta mishi ko uzairu da aka ce ɗan allah ne masihu da aka ce ɗan allah ne maryamu da aka ce matar allah ce jama'a kuna fahimtar magana da dai sauran wasu abubuwa waɗanda ake bautawa koma bayan allah to wannan laɗin ta rusa su gaba ɗaya ta ce ba alloli ba ne to illan laɗin nan ita kuma sai ta nuna Allah kaɗai ake bauta to shi zama waccan laɗin ba ta korewa ne karankata kaf gaba ɗaya da allolin da ake bautawa da Allah subhanahu wa ta'ala ba ba haka ba ne ta kora waɗancan ne ta tabbatar da wannan jama'a kun gane Allah shiryar da mu to shine yake cewa sarihatun fil ithbat fannafiyu malam shankiti ya ce don haka shi wannan korewa ɗin wal ithbatu da kuma wannan tabbatarwa kilahuma mantukun sarihun dukkansu abin furtawa ne kuma a fili fa'addu mithlu hadha min al mafhumi don haka kirga kwatankwacin wannan daga cikin cewa yana daga cikin abin fahimta ghalatun wannan yana daga cikin rudu fi ma ya zaharu li cikin abin da ya bayyana gare ni ni in ji shanketi don haka shi kawai babu wani maganar mafuhumu ha kaza mantuku ha kaza babu kawai da ainihin wato la da illa dukkaninsu abu ne wanda suka zo a fili suke bayyana ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kawai maganar mafuhumu ha kaza mantuku ha kaza babu jama'a kun gane magana shi kawai a fassara ta la ilaha illallah la sarihatun fil fin nafi illa ma sarihatun fil ithbati ba maganar mafuhum an fahimci haka ne cikin kaza babu wannan kawai sariha a fili take cewa an rusa kowa an tabbatar da allantakar Allah in ji malam shankiti ka ji malaman tauhidi an gane magana da kyau ko qala yace wa qad nabbaha alaihi sahibu nashril menene bunudi a kuma wani daga cikin malamai wanda ya rubuta littafi mai suna a nashril bunud ya yi tambihi akan wannan magana in ji shek shankiti ya ce wa inna ma ya kuna lil hasri mafuhumun fil adawatil akhar ana sa ana ana kawo maganar mafhumi ne idan an zo an yi amfani da wasu adawat amma ba na la ko illa ba an gane maganar da kyau ko nahau misali a ce innama a yi amfani da kalmar innama maimakon a yi amfani da kalmar la sai a ce innama to sai a ce mafuhumuha kaza na fata an fahimta wa nahau taqdimul ma'amuli wa taharifil menene juzu'aini wa nahawi dhalika ko kuma ta taqdimul ma'mul a gabatar da abin da ake nufi ake buƙatar a yi bayani wa ta'rifil juzu'aini ko kuma ai ta'rifin kowanne bangare guda biyu daga cikin jumlolin an gane to nan ne za a iya cewa mafhumin kaza kaza ake nufi amma in dai an yi amfani da kalmar la da illa to babu maganar mafhum kawai laɗin nan tana korewa ne illa kuma tana tabbatarwa wani hau zalika sheikh yanidi ya ce da sauran makamantan irin waɗannan jimloli da ake ce saka musu innama ko kuma taqdimul ma'amul wa ta'rifil juz'ai fa aqwa sigil hasri dan haka dai mafi karfin siga ta takaita abu akan abu annafi wal ithbat ita ce siga ta annafi kore abu wal ithbatu da kuma tabbatar da shi kuma irin wannan sigar wacce tafi karfi daga cikin su ita ce kalmar la ilaha illallah tafi kowace kalma karfi wajen korewa da kuma menene da kuma tabbatarwa malam yace fa ma'ana shahadati Allah ilaha illallah dan haka ma'anar shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah wato nafiyu isti istihqaqil ibadati an kulli ma siwa Allah tana kore ingantuwa da kuma cancantuwar ibada ga duk wanda ba Allah ya bane subhanahu wata'ala idan aka ce la ilaha la ilaha to wannan kalmar la ilaha din tana nuna an kore cancantuwar ibada ga duk wanda ba Allah bane subhanahu bai cancanta abota mishi ba bai cancanta in za a faɗi a kira sunan shi ba a ce shehu Ahmadu Tijjani ko wani a makamancin haka ko kuma na rantse da kabarin kakana ko wani abu duk irin waɗannan abubuwan ba su cancanta ba don ba su da wani haƙƙi na ai ambaci sunansu a lokacin matsaloli irin waɗannan jama'a kun gane da haka yake cewa abinda wannan la'ilahan take nufi tana nafiyu istihqaqil ibada an kulli masu wallah kore cancantuwar ibada ga wanda ba Allah ba wa ithbatu halillahi wahdahu la sharika lahu sannan kuma ƙilla din tana tabbatar da cancantuwar ibada ga Allah shi kadai wanda ba shi da abokin menene tarayya la sharika lahu fi ibadatihi wanda ba shi da abokin tarayya a cikin ainihin wato ibadarsa kama annahu la sharika lahu fi mulkihi kamar yadda ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa subhanahu wa ta'ala domin shi yasa ma kiyama in ta tashi zai tambaya ya ce limanil mulkul yawm ga waye mulki yake al-imamu abubakar mahamudu gumi a cikin littafin saraddul azhani ila ma'anil qur'an yace idan Allah ya wannan tambayar sai an yi shekara arba'in ba wanda ya iya magana ana tsatsaya an yi turko-turko a filin tashin kiyama limanil mulkul yau kowa sai ya shiru kala rawi ya ce idan yana kusa da nasiru kabara sai ya ce masa kace kai ne kace kai ne yana kusa da ado kai ko sai kace kai ne kace kai ne Allah ji kan kala rawi eh Allah ji kan kala rawi ma'anan Allah waye tambaya ya ce ga waye mulki yake ƙararrawa ya ce sai ya zungura ado ya ce ka ce kai ne kake da mulki yau kalma ce idan ka ji ta za ka ɗauka ko shi ya yi saɓo amma wata wa'azi yake isarwa abin da yake nufi yanzu kenan da ado bayero da duk wani sarkin duniya in Allah ya ce limanil mulkul yawma a gobe kiyama a heba wanda isa ya ce shi ne na fata kun fahimci maganar ma'ana in ka isa ado ka ce kai ne gare ka mulki yake in ka isa kalma ce ta raha yana isar da sako ne da ita amma in baka fahimce ba sai ka ɗauka sako yayi an gane magana da kyau ko Allah shiryar da mu to al-Imam Abubakar Mahmud Gumi yace sai Allah ya yi an yi shekara 40 idan Allah ba wanda ya ce masa uffan sannan sai ya cika ta da cewa lillahi al-wahidil qahhar to ga Allah yake mulki al-wahidi kwaya daya al-qahharu marinjayi yarin jayi kowa na fata an fahimta to wannan shine Allah ya samu gama lafiya Allah ce zalika bi anna Allah huwa al-haq zalika wannan kenan bi anna Allah lalle Allah huwa al-haq shine Allah gaskiya Allah shine Allah gaskiya ma'ana wannan ya nuna akwai allolin ƙarya kenan shi yasa Allah ya yi ƙoƙarin tabbatar da shi ne Allahn gaskiya sauran dukkansu ba allolin gaskiya ba ne allolin ƙarya ne yasa ya ce wa ya stambi unaka a haƙƙun huwa suna bincikarka da tambayarka shin Allahn nan gaskiya ne ƙul i wa rabbi innahu la haƙƙun ka ce musu i malamai suka ce an yi hausa a nan fa domin da i da i duk ma'anarsu ɗaya ne amma waccan balarabiyar karma ce wannan ko ba haushiya ina fata an fahimta kul i ka ce musu i wa rabbi na rantse da ubangiji na innahu la haqqun lalle ubangiji gaskiya ne lalle qur'ani gaskiya ne lalle manzon Allah gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizina kuma ku ba za ku gagara Allah ba ina fata an fahimta to shine anan ma yace zalika bi anna Allah huwa al-haq ka sani lalle Allah shine Allah gaskiya wa'anna ma ya du'una min dunihi huwal batil abin da suke bautawa koma bayansa kuwa ɓarna ne shirme ne aikin banza ne wa anna Allah huwal aliyyul kabir kuma ku sani lalle Allah madaukakin sarki shine al aliyyu madaukaki akan kowa al kabiru wanda yake mai girma akwai bambanci tsakanin al khabir da al kabir al kha khabir da al kabir bil kaf wal kha idan ka ce wa annan laha huwa aliyul kabir lalle Allah shi ne maɗaukaki alkabiru da kafin kana nufin Allah kuma shi ne mai girma ko mafi girma amma idan ka ce wa ma yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari sama da alkhabir alkhabir a tsantsar yaren larabci ana nufin wanda ya fi kowa sanin matsala to yanzu da mu da Allah wa ya fi sanin me ke duniya me ke faruwa da duniya da lahira Allah to shi yasa ya ce a lalle shi Allah shine alkhabiru shine wanda ya fi kowa wa ma yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda ya isa baka labari sama da wanda ya fi kowa sanin matsala shine Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa sanin me ke faruwa duniya da lahira don haka shi ya fi cancanta ya bada labari ko ai wanda ya fi sanin abu ya kamata a ce miƙe yi jawabi ko ko a nan duniya to saboda haka Allah tun da shi ne mafi sanin duk abin da ke faruwa duniya da lahira to shi ya fi cancanta ya ba da labarin duniya da kuma lahira wannan ya zo a cikin suratul hajji aya ta 62 insha Allah jama'a mun kammala yau muka kammala da muqaddima kasar goma sha biyar kai tsaye kuma za mu fara shuruɗu la ilaha illallah sharuɗan da la ilaha illallahu ake buƙatar sai ka cika su kafin ya zama ka san wannan kalma ta la ilaha illallah kowa ya kasa kunne dama na ce muku wannan karatun littafin nan zai bambanta da karatun da muka yi wancan karon wancan karon mun buki karatun nan ne sama sama amma wannan karon mun tsaya daidai gwargwado muna fashin bakin iya abin da Allah ya sanar da mu saboda a fahimci kalmar domin kamar yadda na faɗa muku wannan kalma wannan kalma ita ce kalmar da in dai mutum ya samu ya kubuta da ita ya tafi da ita lahira daram to shikenan duk abin da ya na taɓargaza wa Allah akwai possibilitin Allah ya yafe mishi an gane kowace irin kalar taɓargaza ce ta haɗa ka da ubangiji wallahi in dai ka riƙe wannan kalma akwai yiwuwar Allah ya yafe ma ita ce kuma kalmar da muka ce duk aikin alherinka walau kanat mithlu zabadil bahari in aikin alkhairinka ya kai yawan kumfan teku idan ka kuskura ka je lahira babu ingantuwar wannan kalmar wallahi wuta za ka shiga kuma ka shiga ba za ka fita ba shi ne gaskiyar magana komai yawan aikin alherinka komai sallarka komai azuminka komai sadakarka komai kyautarka komai nutsuwarka da hankalinka da sanin ya kamata ka duk tarbiyyarka duk mu'amalarka da jama'a duk ka tattara duk wata ibada da kasan ɗan adam in yayi ta zai samu tsira gurin Allah wallahi tallahi ka je wa da Allah da ita jingim amma sai aka bincika aka samu baka je da wannan kalmar kalau ba wallahi ba za ka shiga aljanna ba ko kafara ba na yi wallahi ba za ka shiga aljanna ba jama'a kun fahimci magana saboda haka shi yasa gara ka tara in ana maganar gara-gara duk da addini ba gara-gara amma idan mun zo muna magana don a fahimta mukan yi amfani da wannan kalmomi gara-gara a ce kana da ayyukan zunubai da yawa amma wannan kalmar ka je da ita lahira lafiya kalau idan ana maganar gara-gara jama'a kun fahimci magana saboda makarkar ta dai ka shiga wutar jahannama kai shekara miliyan hudu da dubu ɗari biyar da saba'in amma dai akwai ranar da za ka fita ko? lalle idan ka je da kalmar duk aikin saɓonka za ka fita amma fa za ka shiga wuta tabbas amma za ka iya fita an gane magana da kyau ko? yauwa saboda hadisai da yawa ingantattu sun zo sun nuna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bayyana mana waɗanda za su yi ceto ceton nan ahalul tauhid ne za a ceta wanda sun yi saƙo da yawa sun shiga wuta amma kuma zuciyarsu da ƙyallin kalmar shahada ba ta ɓaci ba da imani suka mutu da shahada suka mutu kalmar shahada su ba ta lalace ba to saɓan da suka yi sai Allah ya sa a yi ta'anta su cikin wuta a yi ta'anta su cikin wuta har sai daga ƙarshe Allah sai ya ba da damar yin ceto wanda akwai hadisai da dama wanda suka nuna ɓangarorin mutanen da za su yi ceto daga ciki yara ƙanana waɗanda suka rasu kafin su balaga za su yi ceto har ma ya tabbata a hadisi idan kiyama ta tahi za su fito bakin gabar aljanna su tsaya ko kuma a taho da su bakin kabar aljanna a ce ku shiga his ce ba za mu shiga ba ka san yaro hi ko a lahira ma sai ya yarinta a to in ba yarinta ba Allah ya ce ka higa aljanna ka tai ba zan shiga ba ko ba haka ba yaro kenan ma ko a lahira sai ya taba ce ba za mu shiga ba a ce ku shiga su ce ba za mu shiga ba sai Allah ya ce me yasa ba za ku shiga ba su ce ina baban mu Allahu akbar kowa ya ce ina baban shi shine waccar aya da take cewa alhaqana bihim zurriyatuhum Allah yace sai mu haɗa su da menene da zurriyan nasu sai Allah ya ce a nemo baban kowa daga cikinsu wani har an kama hanya an yi yamma da shi wallahi malam ana tankaɗa ƙesa wallahi zai tafi wuta sai a ce ku tsaya akwai yaro mai suna wane wane kai ne baban shi eh sai to ku sake shi mala'iku ta honan zo nan sai ce to jama'a mu Allah ya taimake mu mu za mu yi Allah malam wallahi ka dinga kwatanta abun haka za ka fi fahimtar darasin dinga kwatanta shi a haka za ka fi ganewa an gane magana da kyau ko to jama'a mun gode Allah ya muku albarka kuma Allah ya kubutar da ku mukan dai Allah ya kubutar da mu don haka za mu koma wancan gefa Allah wallahi kaga an yi wa mutum hannun kiliya dama malam an dawo da shi ce to je ka Allah ya taimake ka danka ya ce ba zai shiga aljanna ba sai tare da kai wallahi dan ya kama hannun shi kawai su shiga aljanna to yara ƙanana za su yi ceto an gane magana da kyau ko haka mala'iku za su yi ceto, annabawa za su yi ceto, manzanni za su yi ceto, da dai shauran hadisai da yawa, sannan annabi sallallahu Alaihi wasallama zai yi nasa, sannan Allah ma zai yi nasa shine shafa'atu rabbul alamina, ceton Allah, shi kuma Allah in ya tashi kamar yadda hadisi ya bayyana, zai tsarga wutar jahannama ne kawai. sai ya haka ce nan duk a fitar min da su a saka su a aljanna to daga Allah ya yi nesa ceton aka yi bam aka rufe wuta to shi kenan an gama wanda duk ya dawama a wuta wallahi har abada ba fita kuma la ilaha illallah Allah ka tsare mu to wannan shine saboda haka duk wanda za ka ji ana cewa za a ceta ɗin nan yara za su ceta iyaye za su ceto ‘ya'ya wani duka za a ceci mai kalmar shahada ne wallahi in ka je lahira ba wannan kalmar ko a layin ceto ba za ka fito ba falya amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ko a cikin masu ceto ba za ka fito ba balantana cikin waɗanda ko ma wutar ba za su gani ba saboda haka kowa ya shiga taitayinsa dangane da wannan kalma abinda ake faɗa mana mu tsaya mu nutsu mu fahimta mu yi ƙoƙari ko mu yi aiki da shi Allah ya datar da mu malam yace shurutu la ilaha illallah ga sharuɗan wannan kalma ta la ilaha illallah malam yace fa la ilaha illallah ita wannan kalma ta la ilaha illallah hiya al-urwatul wuthqa ita ce igiyar Allah mafi ƙarfi mafi ƙarfin igiyar Allah wacce ya ɗaure tsakaninsa da bayinsa wadda ba ta tsinke musu idan sun riƙe ta har zuwa gaban Allah a cikin jannatul firdaus suka riƙe wannan kalma sun riƙe igiya mafi ƙarfi wanda ba za ta tsinke musu ba za ta kai su har gaban Allah wa hiya kalimatu taqwa ita ce kalmar tsoro tsoron Allah in mutum yana da ita to da wahala kaga baya tsoron Allah duk wanda kaga baya tsoron Allah to bai san ma'anar la ilaha illallah bane bai kiyaye sharuɗan ta bane daga cikin sharuɗan da da idan ka kiyaye za ka samu fa'ida shi ne taƙawa tana ciki wahiyar hanifiya ita ce hanifiya miƙaƙƙiyar hanya tatacciya millatu ibrahim ita ce tafarkin annabi ibrahim kenan an gane ko wahiyar lati ja'ala allahu kalimatan baƙiyatan fi aqibihi ita ce wadda allah ya sanya ta kalma ce wanzazziya a bayan annabi ibrahim wanda annabi ibrahim ya tafi ya bar wannan kalma kuma ta tabbata har rana mai kamata yau wa hiya allati khuliqat li ajliha al makhluqatu duk wata halitta da ka gani daga dan adam da aljani to an halicce su ne don wannan kalma kawai su zo su yi aiki da wannan kalmar shi yasa Allah ya halicce su wa biha da wannan kalmar shahada ce da kake gani qamatil ardu was samawatu sammai da ƙasai suka tsaya da babu wannan kalmar da saman nan ta ruguzo jama'a da ba wannan kalmar da ƙasan nan ta kyakkece mun afka ciki wannan kalmar ita ne ta rike su wallahi kaɗaituwar allan nan shine rike wannan wannan sammai da ƙasai da babu wannan baka ji abin da allah ya ce bane takadu samawatu ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da aulin rahmani walada sama ta kusa ta ruguzo ƙasa ta kusa kyakkecewa duwatsu sun zama sun kusa su yi bindiga su watse gaba ɗaya saboda an ce Allah yana da ɗa to to kaga kenan ashe kalmar ce ta rike ƙasa ta rike sama ta rike duwatsu ko ba haka bane dan ba dan ita din ba da sun ruguji law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkaru na fata an fahimta saboda haka kalmar ita ne ta rike sammai da kasai da duwatsu gaba ɗaya da babu ita da rugunsuma kowa za a yi wallahi wali ajili ha ursilatin rusul saboda wannan kalmar ne Allah ya dinga turo manzanni manzanni Allah ya dinga turo su yasa yake ce musu ku je ku gaya musu ibudullah malakum min ilahin ghairuhu ku bautawa Allah ba ku da wani abin bautawa koma bayansa kaga kenan duk manzanni gaba ɗaya wannan aikin Allah ya turo su su tabbatar da wannan kalmar an yi aiki da ita daram kar a saba mata jama'a kun fahimci maganar da kyau ko a zo a bauta wa Allah da ita wannan kalma a kuma bauta wa Allah da ita kar a saba mata wa unzilatul kutub a dalilin wannan kalma saboda ita ne Allah ya sauke duk wani littafi at-taura ba abin da ke cikinta sai ta Allah injila zabura suhufi ibrahima wa musa ƙur'ani kaf in ka bi waɗanda littattafan waɗanda suke na gaskiyar ba waɗanda aka yi ƙare-ƙare da jona-jona a cikinsu ba abin da ke ciki shine bautawa Allah shi kaɗai shi yasa saboda Allah ya tabbatar da wannan allantakar tasa duk da ƙare-ƙaren da aka yi a cikin old testament da new testament da wane ne wallahi malam har yanzu a cikin bible akwai kalmar da daidai take da la ilaha illallah ba su da bambanci ko ɗaya a cikin kuma bible a bauta wa allah shi kaɗai kar a haɗa shi da bauta da kowa a cikin bauta a cikin bible kuma a cikin bible akwai aya da ta karantar da alwala tun daga farkon alwala har ƙarhe irin yadda ƙur'ani da hadisin manzan Allah suka karanta saboda Allah ya nuna maka shine Allah an yi goge-gogen an yi canje-canjen amma Allah ya doda idanun masu canjawar ba su iya gano waɗannan guraren suka canja ba kun gane magana da kyau ko dama ba shi ya baka idan ba ya baka basirar da za ka yi jona-jonan to in ya toshe basira ba shikenan ba ko ba haka bane jama'a shikenan to shine saboda haka duk waɗannan abubuwan gaba ɗayansu a cikin akwai su a cikin abin nan a cikin waɗannan littattafai da ake ta ƙoƙarin rudar mutane da su ana nuna musu cewa abin nan yasa waɗanda Allah ya taimaka idan suka je suka yi bincike suka gano ire-iren waɗannan matsalolin sai su ga babu dalilin da zai sa ba za su yi musulunci ba babu dalili ce to duk abin da muke faɗan da higa hinan a cikin littafin namu na har da gurin sallah har da sallah da su ruku'u da su juda duk akwai a cikin bible jama'a ayoyi ne kuma a cikin bible malam adamu shani allah ya masa albarka da ya ritsa wani da irin waɗannan ayoyin zufa tun daga ƙololuwar kansa har tsakiyar 'ya'yan gwalaƙen shi ku yi haƙuri jama'a ya rasa yadda zai ba shi amsa a kayi wallahi tallahi malam ya ce yanzu kai kana kirista baka sama da waɗannan ayoyin ba ya ce wallahi bai taɓa sanin su ba saboda idan an zo tsama ake yi sai a karanta mu ne fa musulmi muke karatu min gilafin ila gilafin mu musulmi ahli sunna mu ne muke sa littafi tun daga muqaddima har sai mun yi fa subhanaka allahumma wa bihamdika mu ce an sauki a sake ɗauko wani a sake jonawa amma duk wanda ba musulmi ahli sunna ba jona jona ne jama'a kawai sai a je a ɗauko wasu ayoyi wanda suke kare manufofi sai a zo a karanta ku je ku ai na faɗa na ba da asamin anan nace duk wasu yan bid'a ba ma maganar kiristoci ba san ka tafi da nisa ka dawo cikin mu musulmin duk wasu yan bid'a ka je sai ya ga malam mutum kasur gumin dan bid'a sai ya dauko bulugul maram bulugul maram ai ba na yan bid'a bane ka dauko jawahirul ma'ani in ka isa ka zo ka karanta hitin daga farko har karhe mu ga yadda za ku kare da kai da ɗaliban ba za a kare lafiya ba duk abin ƙarya ne wallahi sun sani ta fir'auna ne wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun san gaskiya amma da gangan suka taki mu kadai ne ahlus sunna wallahi ina ƙara gaya muku za mu sa littafi mu sauke hitin daga farko har ƙarshe ba wala na khafu uku ba ha kuma ba ma tsoron me zai biyo baya ba ma tsoro saboda mun san me muke karantawa gaskiya muke karantawa qur'ani ne da hadisin annabi amma duk sauran wannan sai dai photocopy yasa ka lura duk malamin da zai batar da mutane sai dai ga ya ce ku je ku yi photocopy daga shafi na kaza in kun zo kan na kaza sai ku tsallake sai ku je na kaza sai ku jona sai ku yi photocopy sai ku zo a karanta muku ƙarya ne ba karatu za a yi ba wallahi kawai wasu abubuwa ake so a jona ko a kayi tunda an fahimci ba ku san abun ba sai a ɗauko inda asalin manufofin suke sai a zo a karanta muku a gani to wannan shine saboda haka dole ne mu dinga shiga taitaye mu dangane da duk abin da muke shi yasa na faɗa muku a hutubar da muka yi sati biyu da suka wuce ko wancan satin da ya wuce cewa malaman mu da muka saba da su asalin malamai na sunna waɗanda suke karantar da mu ƙur'ani da sunna wallahi mu rike su mu bar duk wata hayaniyar take bayyana sabuwa muna da malamai dama shekaru ashirin talatin arba'in mun san su akan sunna kuma har yau ba wani abu da ya rawa a cikin da'awarsu yanzu malam aminu daurawa misali zan ɗauka don allah tun saninsa da kai har zuwa yau ya canja daga kan abin da yake karantar da mutane bai canja ba kajihi ya zo da wasu sabbin abubuwan da kai baka san su ba to me yasa ka bar ka koma gurin wancan kake sauraron wancan shine matsalar mu Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo tun da yake karantar da jama'a ka taba ji ya canja daga usulubin da ya taso tun shekara talatin da suka wuce zuwa yau bai taba canjawa ba to me yasa muke watsar da su kawai saboda wasu sun bayyana kawai sai mu ce waɗannan ba su iya ba sai mu ɗauko waɗannan wannan shine abin da ya hallaka da yawa daga cikin mu mun ajiye malamanmu na asali mun dawo muna bin wasu kuma mun manta da hadisin annabi ya ce inna ma akhafu alaikum al'a'immatal mudillin abinda nake tsorace muku shine shugabanni masu batarwa marawaicin hadisi da ya zo fassarawa ya ce ai al'ulama'u su miyagun malamai a wata ruwaya manzan Allah ya ce hunaka du'atun ala abwabi jahannam akwai masu da'awa da za su zo amma a gabar wutar jahannama suke kai ka san dai malami a ce maka a gabar wutar jahannama kai ka san ba malamin Allah bane malamin Allah a gabar aljanna yake ko ba haka bane amma annabi ya kira su du'at ala abwabi jahannam masu da'awa amma a gabar wutar jahannama ma'ana suna kiran mutane su zo su shiga wuta tare da su to shi sa mu yi hankali mu rike malaman mu na sunna idan malaman mu suka yi recommending malami suka ce ku ji da sauraron wane to mun yadda tun da dai sun gamsu da karatun shi da ilimin shi suka ba mu dama mu saurare shi mu je mu saurare shi amma wallahi idan ba su ba mu dama ba to su din nan mu rike su to wannan shine ba a hana ka sauraron malami ba idan Allah ya baka rariya da da ta ce wane ne malamin Allah wane ne na Allaro ina fata an fahimta kana iya warewa ka tantance ko wane ne ka je ka saurara amma baka da rariyar tacewa ai a nan muka zo a farko farkon muqaddimar alwajiz na zo muku da littafin hidayatu tullabi ila tariqis sawab na shehu usman bin fodi da ya zo ya yi magana akan akwai bambanci tsakanin ammi da muqallidi da kuma mujtahidi ya faɗi waye ammi wato gama garin mutum wanda ba zai iya karantawa ba balle ya fassara ko shehu ya ce to shi irin wannan kada ya da ya ce shi ga mazhabar da zai bi ko ga malamin da zai saurara kawai ya zamto ya rike malamin Allah da Qur'ani da sunna kada ya kuskure ya bar wannan da'irar ya tsaya iya nan yace akwai kuma muqallidi shi kuma yana makale da dan mazhaba kaza ne shi a malikiya yake ko shafi'iyya ya makale wa wannan mazhabar shehu yace to irin wannan ya ci gaba da tafiya akan mazhabarsa amma ranar da ya gano wani abu mai amfani daga wata mazhaba ya ga zai masa amfani kuma ya tabbata to ya ɗauko wannan abin ya shigo da shi cikin mazhabarsa domin ya amfana da shi ya ce sai kuma mujtahidi shine malami wanda ya yi karatu shi har ya kai ya bincike ya fito da hukunci to wannan shehu ya ce duk inda ya ga dama a duniyar ilimi ya fantsama ya shiga domin yana da rariyar tacewa haka ne ko ba haka ba amma baka da rariyar tacewa to ka yi ƙoƙari ka tsaya kan malamanka da kasan tatattu ne idan sun tace sai su baka sai ka afa a bakinka ina fata an fahimta Allah shirye da mu qala Allah ta'ala malam yace Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci dan adam da aljani ba sai dan su bauta mu ka gani wa ma khalaqatul jinna wal insa kaga ma din nan manfiya ce tana korewa ne wa ma khalaqatul jinna wal insa ba dan komai na halicci mutane da aljanu ba to idan da zaka tsaye da fassara anan ma'anar wannan kenan Allah ya halicce mu ne ba don mu masa komai ba in ka tsaye da fassara a iya nan kun fahimci magana ita ce magana ɗazu da na gaya muku amma in ka ƙarasa illa liya'budun wato duk wani abu na duniya da ka gani muna yi to ba don shi Allah ya mai ba ya halicce mu ba sai don menene bauta jama'a kun fahimci magana da kyau ko saboda wannan illa din adatu hasrin ne wato kalma ce da take takaita abu akan abu duk abin da muke yi ba dan shi Allah ya halicce mu ba dan bauta ya halicce mu dan haka inda wannan abin zai hana mu bauta to ya hana mu asalin abin da Allah ya turo mu yasa aka ce karka yadda gidanka da dukiyarka da matanka da 'ya'yanka da kasuwarka da ofis ɗinka ya hana ka menene bin Allah subhanahu wata'ala domin ba don wannan Allah ya ya turo ka ba yasa Allah ya ce qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum ko wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu niqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha ahabba ilaykum wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri jazakum Allah khairan wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu Allah ya ce ka ce musu idan ƴaƴanku da matanku da ubanninku da dukiyar da kuke zuwa ku je ku nema da gidajen da kuka yarda sun ginu ba za su rushe ba da kasuwancin da kuke tsoron karyewarsa mutum yana kasuwa kullum tararradinsa shi ne kada dukiyar ta lalace kada zarinsa ya kari ina fata an fahimci magana wannan shi ya fi muku soyuwa sama da Allah da manzansa da kuma jihadi don ɗaukaka kalmar Allah Allah ya ce to fatarabbasu kowa ya je ya yi ta sauraro hatta ya ce Allahu bi amri har zuwa kiyama ta zo ta rugunsuma da kowa ba a yi wani tattalin kirki ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko kenan ashe waɗannan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya lissafa duk yadda suka kai gare mu bai kamata su hana mu binciken addininmu da kuma yadda za mu bauta wa Allahnmu ba domin Allah san da ya lissafo su ya ce idan su ne za su hana ku bin Allah da manzansa to su hana ku ɗin magani kaga kenan bai kamata su hana mu ba kenan Allah ya yi wa ta'ala Allah ya sake cewa walaƙadu ba'athna fi kulli ummatin rasula Allah hakika mun tada manzo a cikin kowace al'umma mai manzon yake cewa ani ibudullah ku bauta wa Allah wa tanibu tagut ku nisanci menene tagut mun faɗi me ma'anar tagut kamar yadda shehu a Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa a tawagitu kafir wa ru'usuhum khamsatun tagutu suna da yawa amma shugabanninsu da kuma kololuwarsu su ne guda biyar mun ji waɗanne ne guda biyar ɗin wal muradu malam yace abinda ake nufi ma'ana hadhihi kalma ma'anar wannan kalma wa anna ma talaffuzu bil lisan ma al jahli bi manaha fala yanfa'u ka sani abinda ake nufi shine ka san ma'anar wannan kalma din amma dan kana furta ta da harshen ka amma ka jahilci ma'anarta to wannan ba zai amfanar da kai ba wallahi duk wanda ya jahilci kalmar nan amma ya santa a baki yana furta ta wallahi ba za ta mar amfani ba jama'a maganar ba ta da daɗi amma yadda ka ji ta nan haka za ka karɓe ta kuma ka je ka yi ƙoƙari ka gyara ka je ka yi ƙoƙari ka gyara ka ainihin wato ɗauki irin waɗannan darussa ka je ka yi bitar su ka gane ma'anar kalmar sai ka yi aiki da ita malam ya ce fa innal munafiqina ha domin abun mamaki shine munafikai suna furta kalmar shahada amma wa hum tahta al-kufari fi darkil asfali minan nari amma abun mamaki suna karkashin kafirai a karkashin kasan wutar jahannama a gobe kiyama amma fa tare da haka suna faɗan kalmar ashe inda mujarradin faɗar ta da baki zai shigar da su aljanna da ya shigar da munafukai haka ne ko ba haka ba domin su ma sun furta su abdullahi dan ubayyu dan salul da sauran munafukan zamanin manzon Allah sun yi ta furta kalmar shahada jama'a da su ake sallah da su ake komai amma mak- matsalar su shine iya kalmar ta tsaya a ina ne a bakin su bata je har zuci ba ba su yarda da ma'anar ba kuma ba su kudirce ta ba da a ce sun yarda da abin da suke faɗa har zuci to shikenan ba su da matsala a gurin Allah a gobe kiyama amma babbar matsalar su shine abu ne wanda ya tsaya iya baki kawai shi yasa a ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta mana munafukai yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila ina fata an fahimta sannan kuma ya faɗa mana a cikin suratul munafiqun yace wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum idan zaka gansu he jikinsu ya burge ka Su- suna da suffa suna da kamala suna da jamala suna da duk abin da ake bukata na halittar dan adam wa in yaqulu tasma'a liqawlihi in sun tsaya kuma sun tsaya suna jawabi wallahi ko kai waye he ka tsaya ka saurare su ka annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim amma duk wata tsawa duk wata ayar azaba da aka sauke ta suna riyawa cewa a kansu ta sauka domin sun san ba Allah suka nufa a zuciyarsu ba munafukai ne su Allah ya ce humul adu in kana neman makiya na hakika to ka samu waɗannan fa hadarhum kai hankali da su qatalahumullahu Allah ya la'ance su anna yu'fakuna an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu don haka dai malam ya ce wa hum tahtal kuffari fi dalkil asfari minan nar tare da cewa suna faɗin wannan kalma amma kuma suna ƙarƙashin wutar jahannama a ƙarƙashin wuta a cikin kafirai masu suna can ƙasa jama'a za mu dakata a nan saboda lokaci za mu tashi wa ma'ana hadhihi kalma la ilaha illallah na fili ilal ilahiyyati amma su wallah tabaraka wa ta'ala wa ithbatuha kulluha lillahi wahdahu la sharika lahu ليس فيها حق لغيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi tuntuban harfe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambayoyi ko to bismillah عليكم السلام ورحمة الله وبركاته dan dakata to dala mi kama na biron yawa ah. bismillah ku bani ruwan nan na bari ya karasa ga dai
yana so a roƙa mana Allah Allah ya biya mahaifinsa bukatunsa wannan kuma ya ce ana bin shi bashi ne har ta kai an kai shi ga station ta haka yana neman malam ya sashi a cikin addu'a Allah ya kama mai mafita sannan wannan ya ce yana so a sa professor Mahadi a cikin addu'a domin ɗaukar nauyin masu ciwon ido kusan mutum ɗari biyar da aka yi an ba su magani kuma an ba su glass sannan ya ce malam ya jawo hankalin yan uwa akan koyi da irin wannan aiki sannan sai wannan ya ce akwai aikin da yake nema yana so in alkhairi ne malai ta tafi addu'a Allah ya tabbatar mai da aiki wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am
sannan wanda ya ce ga naira ɗari biyu na'am a a sashi a cikin addu'a fitsari ne ke zuwa mushi jifa jifa a gado yayin bacci subhanallah bi ma'ana fitsarin kwance ya ba ka naira ɗari biyu a sashi a cikin addu'a Allah ya yi Allah ya yi masa Masha Allah. to masha Allah da Allah ku yi hakuri jama'a mun zo za mu karanta tambayoyi kuma sai network ɗinmu ya ɗan ah, makale sannan kuma a cikin tambayoyin akwai waɗanda online ne ake turo su wasu ma daga wasu ƙasashe yanzu ma akwai tambaya daga saudiya so idan muka karanta haka ba tare da an ɗora ba wasu ba za su ga amsar tambayoyin da suka yi ba don haka muka yi haƙuri da tambayoyin sai mun dawo sati sai mu amsa su yadda kowa zai gani da wanda suke nan da kuma wanda suke kallon mu a kan fejinmu da fatan allah ya datar da mu a, mun ji ba su bukatar addu'o'i muna addu'a allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi ya yayi wa kowa damuwar da yake ciki akwai mutum biyu zuwa uku da suke bukatar musasu a addu'a na farko a bayan allah bakinmu da suka zo mana jiya sun kama hanyar komawa zuwa jos wasu daga cikinsu sun dan samu hatsari to amma dai alhamdulillah motar ne ta samu matsala su babu abin da ya same su ko kwarzani amma dai lalle motocin sun dan sun dan samu matsala dan gaba da gaba suka yi wallahi ɗazu suka buga mun waya da yamman nan suke gaya mu so alhamdulillah muna addu'a Allah ya kara kiyayewa Allah kuma ya mayar da alkhairin abin da aka rasa ko aka yi asaransa sannan akwai wani bakona da ne daga Algeria wanda yana bibiyar mu a karatuttukan nan da muke yi tun daga Algeria amma asalinsa ɗan Najeriya ne ɗan jihar Zamfara nake tsammani ko Sokoto ba zan iya tunawa ba to sai zama yana da wani ɗan complain da yake da shi wanda yake so ya zo ya same ni mu yi magana to daga ƙarshe muka ajiye daidai ranar da ya shigo zai zo ya same ni to alhamdulahi jiya ya iso yau dinnan muna tare da shi da yamma to a takaice dai ba sai na faɗa muku abin da ke tafa da shi na matsalarsa ba amma dai yana buƙatar addu'a kwarai da gaske muna addu'a wannan matsala da wannan damuwa da yake tafiya da ita yake tafa da ita muna addu'a Allah ya yi masa ita Allah kuma ya magance masa ita a sauran bayin Allah da muke nan duka kowa yana bukatar addu'a ta alkhairi muna addu'a Allah ya yaye mana matsalolinmu da damoyin da muke ciki subhanahu wata'ala ya mana albarka duniyar mu da lahirar mu Allah ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ya sa aljanna ce makomar mu komanda sun yi tafiya ta harkar su ta hizba muna addu'a Allah ya dawo da su lafiya Allah kuma ya musu taimako da agaji cikin abin da suka tafi Allah ka samu dace ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك العلا من الجنة ونعوذ بك من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله آمين آمين